الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا من تابع من tsaya a darasi na 193 za mu tashi darasi na 194 a wannan rana ta talata 25 ga watan juma'a da al'akhir shekara ta 1445 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan daya shekara ta 2024 miladiya a wannan littafi namu mai albarka na al-lu'lu wal marjan fi mattafaq alaihi shaykhan inda za mu tashi babu tahrimi akli kullu dinabi babin da yake magana akan haramcin cin wato duk wani ma'abocin fika wata dabba ma'abociyar fika a wannan masallaci ne albarka na Hudaifa ibn al-Yaman da ke cikin kundilar Zurod inda za mu tashi hadisi na 1260 daidai mala yake babu tahrimi akli kulli dinabi babin da yake magana akan haramcin cin duk wata dabba ma'abociyar fika al-anyam shine jami'i fiƙa min istiba'i daga cikin zakuna astiba zaki ne da danginsa ba shi zakin kawai ba da dangoginsa wa kullu bi mikhlabin da dukkan ma'abocin akaifa min tsairi daga cikin tsuntsaye ma'abocin akaifa ma nura eh ai na ga kuna sai tattauna ne sai da malam Ibrahim wataƙila na yi gwaran ko a ai a gurin su nake faɗa ranke daɗi eh me ya kai fa in bashi haka ko mutu a bashi haka fara ta kenan farce yan birni ne na gaske ai mu ma dan mun zazzauna da da tije ne da malaman tsoro eh eh kaga su kumba ya suke cewa ko eh kumba eh an gane ko to saboda haka sai yace ana abi sa'ala bakal khushanni radiyallahu an an karbo daga Abu Sa'ala ba shine wanda muka ce mata sajidan lillah in za a iya tuna sunansa jurhun ko yawwa ya mutu yana mai sujjada ga Allah madaukakin sarki to shine yace an karbo da gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha an akli kulli dinadin min as-siba annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya haramta cin dukkan ma'abocin fika daga cikin dangin zakoki domin zaki yana ciki sannan azibu muna fassara shi da kura ko amma kirke shi shine zibu ai yawa azabu a larabci shine kura ƙwarai kuwa sannan sai ce duk da suna kama da juna amma ɗaya ya fi mugunta wanne ne wanne ne aka ce ya cinye annabi Yusuf azib ko azabu azib ne ka kire kike ne ba kura ba to amma dai kura ake cewa an zo fasara eh to sai ce kamar wannan da kuma wal kalbu da kare suna da makamantan su kawai ire-iren na'am eh kawai formular za a kalla kaga anan za a kalla mage tana da fika tana da akai fa to in kana so ka halarta cin mage sai dai ka kawo nasu tunda annabi ya ce kullu dinabi yanzu kai ne ake bukatar ka sa dalili kamar yanzu za mu zo nan gaba mu ce banda kura me yasa sai mu ce saboda hadisin Imam Ahmad kaga tana da wannan sifofin gaba daya amma duk da jin wato wasu malamai ba su yarda ba an yi kamar sa matsala ce wato ikhtilafiyya an yi sabani akai akan kura fi abdabu akwai hadisi kuru-kuru kuma ya inganta a cikin musnad na Imam Ahmad da ya kawo cewa ita kura za a iya ci kaga wannan annabi ne yake ban in ka ce me dalili sai mu ce saboda annabi ya kebance wanda yake shar'antawar shi ya faɗa haka ai kamar yadda wani ya ce wa Imam Ahmad da Ahmad ne Allah ya ji kansa yace irin atheist din nan ne yan yan boko akida cewa me yasa shi ne ga dalilin kake tsaka ba me dalilin me dalilin yace annabi ne yace a kace yace kuma ko kai yace mu kace za mu kace ka shi ke nan karatu eh annabi ne yace wanda ya zo da shari'a shi yace a kace kuma ko kai yace a kace wallahi duk inda muka tsankace mun rabe to kaji yadda ake biyayya ga annabi alaihi salatu wasallam wannan shine kawai kace lalle mutum ya zo wa Allah gyara yau annabin sa gyara haizan ya baki kuma yawwa to sai yace ah to kaga banda wayannan ma ai kaga kamar jiwa jiwa ma ta shiga ciki tana ciki kwarai kuwa da kuma wani farasun nahar da suke kiransa dokin korama haka sunansa in maybe in kai browsing za su nuna ma sufasin a larabci farasun nahar kawai wa kullu wato ma kana kullu dinan ma ma kana kullu dinadin duk abin da yake ya kasance ma abokin fiƙa ne kawai ya shiga in kaga ya fita to dalili ka kawo wanda ya yi keɓance ya tafsiri hadisin yana nuna ma yukhadhu min alhadith abinda zamu koya karkashin hadisin shine ya haramu kullu am akl akli kulli dinadi min asiba haramun ne a ci duk abin da yake ma abokin wato fika daga cikin dangin zaki na biyu annahi fil hadisi yaqtadi tahrim lil karaha kaji ko halin da yazo a wannan hadisin abin da yake hukuntawa shine haramci ba karhanci ba dan kawai wani ya zai kuskure ba cewa haramun ne mutlaka babu ibahati mai tatil bahar babu da yake magana akan halaccin cin kayan kogi dabbar da take cikin kogi cikin ruwa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala ba'athana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jabir bin abdullahi yace annabi ya aika mu ثلاث مئات راكب mahaya guda ɗari uku muna kan abin hawa mu ɗari uku amiruna abu ubaida ta bin jara kwamandan ba a lokacin shi ne abu ubaida ibn jara narsudu ayyara quraish muna dako muna dakon ayarin quraishawa in sun zo wucewa mu tare shine narsudu inna rabbaka labil mirsal ubangijin ka yana madakata ki shine su sai ce fa kamna bi sahil sai muka tsaya a gaba jam'in ta as-sawahil kaji mun cikin zuwa ta bi sahil ya khulu aduwwun li wa aduwwun la to shine as-sahil din gaba nisba shaharin tsawon wata daya muna jira saboda annabi ne yake mu jira wata ɗaya suna bakin gaba fa asabana ju'un shadidu tsaya wanda muka yi tsawon wata ɗaya yunwa mai tsanani sai ta kama mu a ta a kan alkhabaɗa a ce da muka koma cin kirare shi ne alkhabar kiraren reshen bishiya da ya bushe shi za a kwallo a jiƙa shi ko ganyen a jiƙa shi a ya zama kamar alayyahu ko zogale in ya jiƙa sai in ya jiƙo sai shi wasu miya zalikar jaisu jaisul khabar sai da aka rika kiran wannan rundunar sunanta jaisul khabar wato rundunar kirare rundunar ganyayyaki haka aka rika kiranta fa alqa lana al-bahru dabbatan muna zaune sai aka yi wato tsuntsu daga sama rabo na minan layi muna gefen wannan gabar irin wannan wato wujijjiga da ruwa yake sai wurgo mana wata dabba yuqalu laha al-ambar ana cewa da ita ambar katon kifi ba shark ba whale kaga ai whale ya fi shark ko to sai tullo irin wannan whale din wanda zaka gani iya ganin ka shine ambar sai daga cikin hadisan dan tamore ko yawa ba kan na minu kanya ta hadisin ne yana zuwa ya ce wallahi ƙarya ne ya za a kaza kaza ba kan na minhu nisba shaharin muka rika cin wannan kifin tsawon wata daya muna cin wannan kifin rabin rabin wata kai kwana goma sha biyar wadda hanna min wadaki bargonsa mansa shi muka rika shafawa da shi muka rika man shafawa kowa ya san kifi da mama abocin mai ne hatta sabat ilaina a jisamuna a sai da jikin ya yi luwai luwai da duk sun karmace kifi ai da aka ji ba wuce yana kifi musulmin nama ai da za ka mai da shi abincinka dole jikinka ya kyau so da aka jikin shi yayi luwai luwai yayi kyau to sai ce fa kaga Abu Ubaida bila an min abla'ihi Abu Ubaida ibn Jarrah sai dauki kaya daga cikin kayoyin hakarkarin kifin guda daya guda daya dauko wani sama sai dai kafata ya kafata yadda kaga ana kafa katako haka in za a yi gini ya kafe kayar guda daya fa mada ila adwali rajulin ma'ahu sai an kalli ɗan tawagarsa duka wayna wanda suke tare da shi sai duba ya ga waye yafi kowa tsaho wata ruwaya ta nuna waye dan gidan Sa'ad ibn Ubada da ake kiran sa Kaisi eh Kaisi bin Sa'ad bin Ubada saboda haka sai sai kalli Kaisi bin Sa'ad bin Ubada yake da shi yazo ya taso wa kaza rajulan wa ba'iran ya ƙara ɗauko wani daban da da kuma raƙumi guda ɗaya kamar na ta hu kun san yadda aka da aka ɗauko kayar da aka kafa ta fa irin abin nan aka yi da za a zo bayan an kafe nan gurin yadda ake tsinki sai a yi haka da ita kamar ne haka aka yi da ita ba wai aka yi ta take ba lankwasa ta aka yi da aka lankwace ta ko ina ya shiga ƙasa na jikin kayar sai shi wannan bawan Allah da aka kira aka ce hau gashi da tsawo kuma aka ce hau kan rakumi bari ku ji me yasa ke kamar da ta ta yace ya wuce ta karkashin kaya ba ta da ya tunkuya ba yadda masu hawa doki ke za a je wani gurin a tunkuya yana tsayen sa akai ya wuce ya je wuce ta karkashi kana jabir jabir yace wa kana rajulun min alqawmi wato ya wuce ruwaya wata doguwar da ta nuna shi ne amma da ya wuce bai taɓo saman jikin kayar ba eh saboda kaga kifi ya kai kifi kenan shine ya ya zama wayan dan ai saboda wayan ya sai kifi ya cika kifi yake zama wayan shi saboda haka sai yace um قال جابر وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر sai da cikin mutanenmu da muka tuwo da su sai da yanka raƙuma jazur ko namiji ko mai manyan raƙuma sai da yanka guda uku sun mana hara kafin a samu kifin sun mana hara salata jazair ya kuma yanka guda uku shine kenan sun mana hara salata jazair ya kuma yanka uku tara sun mai na aba ubaida na hahu aba ubaida yake dina kar ya je ƙarar da ababen hawan yake masa a'a lokacin an shiga tsanani ana cikin yunwa sai ya hana shi yake a'a to daga baya kuma Allah ya mutu wannan bude wani hadisin kaman mun taba yin sa a wani wata wani karatu na manta wannan karatu ne to wannan dai shine ambar to sai ce ma yukazu min al hadith abinda zamu koya a hadisin na farko aklu maitatil bahri halalun cin abin da ya mutu a cikin ruwa halal ne shi dai musulmin nama na biyu sai asu rahmatullahi bi sahaba irin fadin rahmar ubangiji akan sahabbai dama rahmar ubangiji tana da fadi akan kowa ma amma an gaya ma yanzu falalarsu yadda Allah ya musu rahama domin rahmaniya ai wato annabi ya gaya mana cewa da Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim shine rahama mai fadi da kuma keɓantacciya ar-rahim keɓantacciyar rahama kenan ar-rahman kuma shine mai yalwatacciyar rahama wa rahmati wasi'at to a cikin rahama guda ɗari ne da Allah ya halitta shi ne sako da guda ɗaya duk wani abu da kake ji da gani na tausayawa da komai da komai a karkashin wannan rahama tsaye ne wata rana an tsaye da wasu fursunonin yaƙi wata mata an kamo ta cikin fursunonin yaƙi to a kamo ta da aka yi an raba ta da ɗanta to ka san mai shayarwa ko dabba ce idan aka kai lokaci ba a sha maman ba sai ya kumbura sai take tatsewa duk inda ta ga yaro karami za ta janyo shi don ya rage mata raɗaɗi sai ta habbai ke ta kallon ta ana tausaya mata annabi alaihi salatu wasallam yace kun ga yadda da wannan baiwa Allah take da da ƴaƴa ƙanana yace to duk a cikin rahamar ubangiji ne wanda ya saukar guda ɗari yace guda tasa'in da tara ya ajiye ta ya bar mana sai ranar alkiyama sai an shiga aljanna duk a nan wannan rahama za a baza ta cikin bayan Allah duk wani abu da kai zaka ji an ce wani to sai ne ne to wannan rahama ce guda ɗaya aka tsoka namar wani abu a cikin ta ne dabba annabi yace za ga dabba saboda tausayi ba ta iya taka ɗanta ne a cikin wannan rahama ne nan uku ya juzu akilin mai tafi halin darura ya halatta a cikin mushe idan larura ta kama amma mai tafi bahari fa ya juzu akilin mina bi kulli hal ana cin mushe ai sai da larura fa ne tsora gaira babin wala adin sai an shiga larura amma cin mushe ko ba zancen larura butan ruwa ba zancen larura in dai na ruwa ne ba larura ko da yake kawai sha'awa ce in kana so ka na hudu jawazu saddi ahli al-harb wal khuruj li akhdhi malihim wa iktinami wa iktinami ya halatta wa iktinami ya halatta a tare mayaka an gane ko a hana su fita a je hanyar da ake ganin za su fito su wuce a tare su a tsaya a hanyar don kwace musu dukiya ko don cin ganima ya halatta domin asali za ku ga abin da ya faru a abin da ya faru a yakin badar ai ta aka yi mu karbi hadihi da tilka abubuwan da suka kwace mana kawai za mu karba shine asali ramuwa za a amma ba ta yaki ba sun kwacewa sahabbai kayayyaki annabi yace in sun taho a tare su a karba su ma to ji za ku jada bayanin ba zo da makamai ba lokacin amma kuma kan minti a cikin kalilatin sai amfani a lokacin babu tarihi akli lahmi da humurin insiya babu da yake magana akan haramcin cin jakin gida an ce masa alinsiya ne daga al'ins mutane jakin mutane kaga ai wancan alwahashi ne na dawa to jakunan da suke gida da su ake ya halatta a me ya haramta kai a cikin jakin gida ana ali bin abi talib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa yawm khaybar sai na da Allah ya kara masa yadda yace annabi ya hana yin mut'a auren mut'a temporary marriage da can a farko a nan ne saboda mutane sun tafi yaki kar a shiga wani yanayi sai a ba su dama duk akwai masu karfin sha'awa sai a ce kai temporary marriage to amma kuma da jarar shekara ta bakwai annabi yake daga yau har zuwa alkiyama hadisin muslim kun ga abin da zai burge ku kamar yadda kuka gani shine sai na ali ne ya rawaito hadisin masu yin auren mutane yanzu ba suna fakewa da sai na ali ba to ga kwata-kwata ne ya rawaito yace kuma annabi ya ce har kiyama shi za wata ran wata ran naji karatun mala albani wai yana karatu akan auren mutu'a ba kyau sai wani ya turo wato ya turo da takarda tambaya yace sai a cikin takarda wani yace yana yana cewa uban waye ya hana wato auren mutu'a ai daidai yake da shi amma bai yi masa wata ba shi wata amsa da ta burge ni sai ce uban abdullahi ne ya rawaito a shi ne ali bin abi talib babu abdullahi bane ya ce uban abdullahi ne shi ke nan kawai aka wuce karatu wato shi ya fita ta don me za a hana auren mutu'a sai shi ne ba shi wannan amsa to wannan shi ne kaga auren mutu'a haramun ne haramun ne ila yawmul qiyamati dai hadisin haka annabi ya cewa har kiyama ta kai daga yau saboda haka wanda ya halatta yanzu ya zo ya ce haramun ne ba sai hakura ba yawwa kamar magana kashe tsaka ne ba da muka wa ya ce a kashe tsaka annabi ne kuma ko kai yace mu kashe za mu kashe shi ke nan kawai sai dalili ga dalilin nan shi yace ayi yawwa wa an akli al-humur al-insiya kuma ya haramta cin naman jakin gida ma yukhadhu min al-hadith abinda za a koya karkashin hadisin nan na farko nikahul muta'ati haramun fasilun la yana asili auren muta haramun ne batacce bai kulli ban bayan yi na biyu aklul umurin ahliya haramun cin jakin gida haramun ne na uku hukuran nafsi fil ahkami shar'iyya sabuwar soke abrogation a soke wani hukunci da kuma yana nan a hukunce hukuncen na musulunci akwai wannan الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله أي وانا آية كده أما آية بتشافتها الزانية والزاني والذين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج da asali ta kaba shekara guda yake amma wata aya ta zo ta ce wallazi ne ya tawaffona minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ati ashhurin wa ashra wannan ta shafa wata ya dawo wata hudu da kwana goma wannan shine gashi nan usiri ya kawo wato kaza kazan su da misalai a cikin al-itikan fi ulumul qur'an ba ma ima ya har asha imamu zarkashi a cikin al-burhan fi wato al-burhan nasa shi ma ya kawo zo da haka malamai ka jin malaman ulumul qur'an da yawa ba sun kawo a cikin littattafan haka yawan littattafan tafsiri shi ma ka je karkashin ayoyi karkashin malan sakmin ayatin aw nusiha ko aw nusiha duka a karkashi za ka ga wato bayanan ko kuma wani da baddalna ayatan makana aya shi ma a irin wannan ayar karkashin su wasu malaman tafsirin sun koro bayani ana bi talabata shine dai wanda ya mutu yana sujjada ta abun nan kale yace harama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam luhum al-humur al-ahliya annabi ya haramta cin naman jakunan gida عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الاهليه النبي عليه الصلاه والسلام يا هلا cin naman jakin gida an ibn abi aufa wannan tun a wajen hadisi na 600 baya mun yi bayani akan Abdullahi ibn Abi Aufa Allah ya kara masa yadda kale yake asabatna majaa yunwa ta kama mu layali khaybar layali khaybar daren da aka yakin khaybar wannan dan ICT din da yawo ne sai ko sai kun ba shi tare ne sosai wannan kale saboda layali khaybar a daren da aka yi khaybar sai ce falan ma kana yawmu khaybar yayin da daren khaybar ya tabbata ko yinin khaybar kai ranar da aka zo khaybar din wa qala fil humur al ahliya sai muka samu jakunan mu muka rika yankawa saboda yunwa jakin gida fanta harna muka afka musu kai fanta harna muka rika yanka ko sokewa domin yana nufin annahar fasalli ne ne rabbika wal har annahar din yana nufin yanka ko sokewa duk ɗaya ne falan ba galatil kudur yayin da tukwane suka tafasa da nama naman jaki amma na da munadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wani mai shela wani san kira na annabi alaihi salatu wasallam yayi shela ya fara kwallawa mutane kira yana aqsi ul qudura ya ku taron sahabbai kowa ya tunkuɗe tukunyarsa ga kanshin onga ya fara tashi da roiko ana ji amma annabi yake da a tunkuɗe ta sai ce fala ta da amumin luhumul humri sai an annabi yace kada ku ci komai daga naman jakin nan kar ku ci komai kai an hana ka cin naman kinsu ne kana ta korafi kana ta korafi ba wai ba wai abincin ba ma wannan abinci suna da sabani amma naman da aka yanka kul inna salati wa nusuki ba a yanka don kowa sai don Allah me za ka ce karkace yankan boka ai dan dan dan dan ɗan mere da da ɗan inna ko mamalan alaji dan su yayi yankan ba dan Allah ba shi kuma yanka ana yi ne dan Allah saboda haka sai yace fala tad'amu min luhumil umri shay'an kar ku ci komai daga naman jakin nan qala abdullahi wa ibnu abi aufa abdullahi ibn abi aufa yake fa kullu sai muka ce inna ma ana hannabi sallallahu alaihi wa sallam ai muna ga annabi ya yi hani ne a da aki wannan wannan jakunan saboda bi anna halam tu khammas domin ba fitar da wani ba fai na kumuti a cikin su sai bi sadiya kana sai ce wa qala akharun sai wasu daga cikin suka ce a sauran sabon suka ce kaga harama halbatta ba wannan bane annabi ya haramta yanke yanke shi da ba sai da rikin shi to a yankan bacca eh a yanke da wuri kenan kai tsaye ba ba jira saboda haka albatta yanke ba wani tawili shine lam tukhammas ai bi ma'ana lam yukhad minha al-khums ba dauki ɗaya bisa biyar a ciki ba ba kuma shine dalili ba za mu ji nan gaba zai ƙara fito da dalilin mu ma yukhad min al-hadith abinda zamu koya karkashin hadisin tahrimu akli lahm al-humur al-ahliya haramun ne a tunamin jakin gida na biyu istijabati sahabati li amri nabi sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai su amsa kiran annabi da ya ce kaza za su ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa rasul ba ka jira ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah ku amsa kiran Allah da manzansa sai ce sami'na wa adana Allah da kansa ya faɗa a suratul baqara yace wa qalu sami'na wa adana ghufranaka rabbana da kansu suka ce mun ji mun biya Allah gafararka muke nema duk abin da annabi ya faɗa suna yarda da hadisi na gaba ibnu abbas radiyallahu anhu ma kan abdullahi da abbas yace la adri yace to ni kan ban sani ba ana ha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ajli annahu kana hamulatan nasi cewa annabi alaihi salatu wasallam yayi hali ne na cin jakunan gida saboda shi ne su suke yi wa mutane dako kaga yin jaki da koko da diwa in aka ba da dama fahimta Abdullahi da Abbas aka ba da dama a cikin jaki za a rasa abin da zai rika kai wa mutane kaya kware da yake bakariya an ta zahaba hamulatuhu saboda haka sai yake tsammanin tambaya shi ma yake sai yake tsammanin cewa sai yan wato bakariya sai yake kyamar an ta zahaba hamulatuhu kada kayan dakonsu ya kare au haramahu fi yawmi khaybar ko kuma tambaya yake yace ko kuma wato annabi ya haramta ni ranar khaybar wannan dalilin ne ko kuwa ranar khaybar kawai aka haramta yace lahamul humur ahliya wato naman jakin gida a cikin dalilan biyu yace ya manta wanne ne takamaimai a ciki cewa an haramta ne ya yadda da cewa haramun ne to amma haramta ne saboda tun kayan dakon mutane ya tsare ko kuwa saboda kawai annabi ya haramta ne ranar yakin kaibar kuma ranar yakin kaibar din ne aka nemi illa wanda take zahira ko kafiya shine wannan illar cewa kada kayan wato da suke tsaro dabbobin da suke ɗiba wa mutane kaya su ƙare to shine Abdullahi na Abbas yayi wannan tambayar ba cewa ya annabi ya faɗa ba kawai tambaya yi ma yukhadhu min alhadith yace ta'rifu akli lamil humur al ahliya haramun ne cin naman jakin gida na biyu ikhtilafu sahaba fi illati tahrimi da umul humur al ahliya hadi wato ma'ana sahabbai sun yi sabani akan me illa ne sababi da ya janyo aka haramta sun yadda an haramta amma illan sun yi sabani a kanta alhukumu ya duru ma a illatihi wujudan wa adaman to kawai wajen illar suka yi sabani amma sun yadda haramun ne wasu suka ce a saboda kan kayan dakon mu abinda mun ke dora wa dako ya tsare wasu kuma suka ce a saboda kawai ranar kaibar annabi ya haramta shi ke wannan kuma ba matsala ba an salama ta bin al-aqwa radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'ani ranan an karbo daga salama ibn al-aqwa na'am wa alaikum salam mun kallake wani bara'u bin azib hoje na ganin shi a baya an al-bara'u wa abdullahi bin abi aufa an karbo daga bara'u da kuma abdullahi bin abi aufa annahum kanu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sun kasance tare da annabi alaihi salatu wasalam fa sabu umuran suka samu jakuna faɗa ba kowa suka dafa bana da munadin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ne ke la annabi san kira annabi alaihi salatu wasallam yayi ce la yana cewa aqfiul qudura kowa ya kifar da tukunyarsa ku kifar da tukwani ku tunkuɗe su to shine wancan kun mun biya za mu tsallake an salamata bin al-aqwa radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'ani ranan kalama ibn al-aqwa yace annabi ya hango ta wuta shine hiranan jami'i na annar ya hango wuta wuta daban-daban ke tuqad yawm khaybar an kukkunna rana khaybar kala yace alama tuqad hadhihi al-niran me ake dafa da waccan wutar shine fasara alama tuqad hadhihi al-niran waccan wutatan da kuka gani in ana mata jami'i haka wuta da kuka gani kowa ya sa tasa a gaba me kuke dafawa shine tambayar da annabi kalu sai suka ce alal humur al insiya ya rasulullah jakin jakunan gida ake dafawa kale yace afsiruha to kowa ya je fasa tukunyarsa wa ahriquha ku tunkuɗe ku zubar da roman da yake ciki ba ma naman ba har roman a juye shi kan wanda ya lasa a wani zai iya cewa naman kawai aka ce bari ya nemo gurasa ya dangwana annabi yake duk ku sai ne bi wane mutum kalu suka ce ala nuhriquha wa nabsiluha ya rasulullah za mu iya zubarwa amma mu wanke tukunya ba sai mun farfasa ba mu zubar mu wanke tukwanan kada sai ta ibtilu ne mun yadda ku zubar amma ku wanke tukwanen ku yi amfani da su kaji fa tukunya ba sai da aka tambaya cewa za a yi amfani da ko ba za a yi ba wane mutum ma yukhadhu min alhadith abinda zamu koya karkashin hadisin mubalagatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'rid akli lahm al-humr al-ahliya kaiwa matuƙa da annabi wajen nana ta cewa namun jakin gida fa haramun na biyu dalilun ala najasati luhum al-humr al-ahliya dalilin ne akan cewa naman jaki ba ma jaki naman zama na jasa ne na uku annal ila al mutanaddis yutaharu bil ghusli tukwane ko kayan mazubin da aka zuba najasa ana tsarkake shi ne sai hanyar wankewa na abin da aka zuba najasa a ciki to kana zai zama mai tsafta to a wanke kamar yadda aka samu a wannan hadisi wala ba aka bisti mai malihi baratan ukura ba laifi ka ci gaba da amfani da shi sannan na hudu ya ta'ayyanu ala amir jaishi an ya tafaqqada ahwal ra'iyati eh kamata ya wanda ya zama jagora a guri ya rika bibiyar dabi'un mutanen waɗanda suke karkashin sa lafiya ko kwana biyu ban ga wani ba ya rika bibiya wancan kaza da naga zaka yi menene in dai kana jagorancin mutane kaga wani abu yayi wani sabo ki tambaye shi ya naga kaza bai kamata kai da kai ke komanda a guri ya zanto da sabon abu kai baka sani ba shi za wanda ake jagoranta shi ba bai kamata ya yi da sabon abu ba tare da shugaban da ya sani ba kuskure ne ko da ba za a ce ko sanarwar domin shi zai janyo idan an zo inda da gaba da shi wani zai tuhume shi ya san me zai ce amma ba daidai bane kai gaban kanka babu fi akli lahum min khayl babu da yake magana akan halaccin ko kuma akan hukuncin cin naman doki kuma an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qal na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm khaybara jabir bin abdullahi yace ranar da aka yi khaybar annabi ya hana cin naman wato a ranar da aka yi khaybar ya hana alluhu min humuri a bisa cin naman jakuna wala kaka fil bukhaili amma yayi rukuta yayi sauki yake za ku iya cin naman doki jumhur kaga jumhur imam malik shi a gurin imam malik yana ganin har dokin ba za a ci ba makruhi ne a ci doki ne dalilin su yi Allah ya ce wal haila wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina shi wal haila da dawakai da alfadari da jakuna Allah ya halitto su ne lamun din nan shi yace lamun wato ta alinci cewa dalilin halittar su shine li tarkabuha dan ku hawa wazinatan kuma ku yi ado shine dalilin Imam Malik amma jumhur suka ce a suka ce mu kuma mun halarta shi ne saboda hadisin ummu talaba kace ya yaki bakwai muka je duk doki muke inji ummu talaba ya kuna bakwai sai bayan daya duk doki ake to to wannan dai shine dalilin sa shi Imam Malik amma sauran malamai sun halatta saboda kamar yadda muka faɗa da kuma hadisin Asma'u da take cewa na har na za mu zo nan gaban mu ji gashi nan ba ana Asma shi kawai wannan abin da za mu koya jawazu akli lahmil khayl shine ma yukhadu min alhadith halaccin cin naman doki ana Asma binta Abi Bakri kaga jumhur Imam Abu Hanifa Imam Shafi'i Imam Ahmad duk sun yadda za a ci doki عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نهلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من سوكي زمن النبي عليه الصلاة والسلام من سوكي دوشي فأكلناه كما مكت إن جاء أسماء نعم فيما أنك يجوز ما يؤخذ من الحديث يجوز الانتفاع بالخيل في الركوب والجينة ya halatta kuma bayan an ci a amfani da shi wajen hawa da kuma ado babu ibati babbi babu da yake magana akan halaccin cin damu shine azabbu an ibn umar radiyallahu anhu wa qal qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam azabbu lastu akuluhu annabi yace damo ni ba na ci wala uharimuhu sannan amma ba haramta ba to haka ni ma doki ba zan ci ba wallahi eh amma ba haramun bane in zaka ci ka je ka ci amma ba yadda za yin ci doki akan me duk da alama ina gani to shine ba haramun bane amma ba zan ci doki ba yawa kuma ni ba ma yin nama bane wannan tarama ka kawo wani dalili ya sani zuwa dalili to shine ra'ayi na irin wannan ra'ayi kaga annabi yace ba haramun bane amma shi ba ya na'am ai taimakon da Allah ya mun ni ba gwanin nama bane ba kaga wannan ba zai yi wa ko sabis da muka je din nama na in yamare na rika ba wannan muteken da ake sakowa wallahi har har tsubuna suke su gaishe ni saboda ina ba su na Allah mutum zai zo duku sa kasa ya gaishe ni saboda to sauka kawai ji gashi yawwa amma an na kana yan gila kuwa da zabu yau wato ana to ka ko zabu ba zancan an ce halal kulli ko haram to shi ne yake to a kaga yace wala uharimuhu kuma ba haramta ba to kaga nan abin da yake koya mana na farko halaccin ibatu akil dabbi ya halatta a damu kaga da mu ai kamar kadangare yake ko yawwa to ba haramun bane in zaka ci ka je ka ci ni ma wallahi ba zan ci ba me da me da mun kai na yi farauta ne kai dai ka shi ba na san ka ci dalilun ala sunnati at-taqririyya ka ji ko wannan hadisin dalili ne akan sunna silent approval na annabi alaihi salatu wasalam idan aka yi abu a gaban annabi ya shiru to ya halatta kaga a gaban sa aka ci namun da mu kuma bai haramta ba عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wasu mutane cikin sahabba annabi alaihi salatu wasalam sun kasance fihim sa'ad a cikin su akwai sa'ad ibn abi waqas fa za abu yakuluna min lahmi kawai sai suka tafi suna cin nama faradatu imra'atun min ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam sai wata mace daga cikin mata annabi alaihi salatu wasalam ta kirawo ta kirawo su ta kwalla musu kira ta ce innahu lahmu dajjal kun ku san naman damo ne domin sun san ba kowa ne yake so ba fa amsa ku kowa sai ya tsaya tak fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce kulu ku ta abuku a wida amu ko kuma ku ci har yau fa innahu halalun domin halal ne aw kana ko kuma sai ya ce la ba ka bi babu laifi walakinahu laysa min ta'ani annabi ya ce dai ni baya cikin kimata shi ba shi masa bane shi kenan karatu abin da ake so ka dauka irin wayannan hadisan idan dan kada dan kai baka cin abu kace haramun ne yawa ni ba na ci daban kuma haramun daban wala taqulu lima tasibu alsinatukum alkadiba hadha halal wa hadha litaftaru ala allahi alkadiba innal ladina yaftaruna ala allahi alkadiba la yuflihun masu kirkiro ƙarya su jingina Allah ba za su taɓa rabota ba shine kawai damo halal ne ya halatta a cikin mu amma kai ai ba ma da mu ai akwai wanda yanzu kifin ma da muke magana shi ba baya ci yawa kaga ba haramun ne ba halittar sa ce wani idan ya ci naman da kake so kai yanzu zai kai da alaji na ka gani da yawa akwai wanda ba sa cin wani in ya ga kaza ma naman ta yanzu an ana budewa amai yake ha ji kuma inda jarabawar ta take ka san jarabawar an haɗu da aiki ko eh akwai mafulatanin da na zauna muka yi aiki da shi mafulatani ne sosai yana fulatanci amma duk inda ya zo ko nono ka buɗe yanzu a gabansa in ya rika amai wallahi kuma mafulatani ne sosai ya yi ta amai wa bulatanin birni to ai ba bulatan ce fuluwanci ne kuma eh kai ai ba na birni wani na san shi wani haram ba ne ba ba bulatanin birni kawai shi ta san jarabawa kenan ne bi san da yana san din ai halitta ne to saboda haka sai yace um okay mun gama annabi ya ce ba abinci na bane haka annabi yake an Khalid bin Walid radiyallahu anhu an kawo da Khalid bin Walid ko Saifullah al-Maslul shine Abu wa Abu Sulaiman al-Makki dan uwar dan ɗan uwar Annabi alaihi salam wato matar Annabi ne dan ɗan uwar Maimuna ne Maimuna bint al-Harith kuma shi yake cewa Faris al-Islam eh yawa shugaba ne jagora kowa ya san irin rawar da ya taka ya yi hijira wato a tare da musulmi a shekara a watan safar shekara ta takwas daga nan kuma ya shiga yaƙoƙi duk da aka yi da shi aka yaƙin mota kowa ya sa a yaƙin mota mutum uku annabi ya naɗa kwamandoji sai shi ya kubutar da mutane a yaƙin Jafar bin Abi Talib Zaid bin Haritha da kuma Abdullahi bin Rawaha duk aka yi musu shahada Khalid bin Walid yana wanne ne ya kawai wani ya zama kwamanda yana zama kwamanda ya yi musulmi aka kuma yi nasara a yakin mota an sha wahala saboda yaki ne da rumawa mutane masu ƙarfin tsiya ga yawa to amma kuma wato eh suna da dabarun yaki kala kala to shine jagora ne dai kamar yadda aka sani yayi ta fatan ya mutu a filin yaki amma ikon Allah akan gadan su yaro sai dai tabbai suna faɗa suka da tara a jikinsa mai yawan gaske ne amma kuma da yake Allah madaukakin sarki تعددت الأسباب والموت واحد فمن لم يمت بالسيف مات بغيره كو wanda bai mutu da takobi ba zai mutu sanadiyar wani abin daban to hanyoyin mutuwa kuma daban-daban ne kamar yadda ɗaza ke gaya min wani suna tafiya a mota shi yake tuki shi yake kirjinsa yana ɗan ciwo bar sai abokin sa yake to bari in zo in tuka tsaya sai ya tsaya sai fitowar da ya kafin ya zaga sai ya faɗi shi kenan shi kenan ai wato mutane kawai budin buduma muke wallahi mala'ika saura awa kaza ma ka mutu amma baka sani ba saura minti kaza baka sani ba to shine Khalid bin Walid yace to da kalaba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala maimuna annabi ya shiga gurin da na maimuna wa hiya khalatu ta farkon ka daga mun ko yawa ita ce wato khalata gwaggwansa wa khalatu ibnu Abbas kuma gwaggwan Abdullahi da Abbas fa wajada indaha babban sai suka samu damo a gabanta ba hanuzan ai masuwiyan da take gajiya kamata an tashi kowa ya je ya nama ka ji wannan matasan wai kawai wadan ji kwaɗayi daɗi ne bi ya ce kalimat bihi uktuha yar uwarta ta kawo mata shi Hufaida bintul Harith wanda ake kira da Hufaida bintul Harith ba Rufaida ba min najid daga najid can arewacin maka ko kudancin maka fa qaddamat dabba li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta dauki daman ta kaiwa annabi wa kana qalla ma yuqaddimu yadahu li da'ani hatta yuhaddatha bihi sau da yawa annabi alaihi salatu wasallam kadan ne daga cikin da wahala a kawo annabi alaihi salatu wasallam a kawo mar abinci ba sai hatta yi haddasa biyu ba sai sai an gaya mana biyu cewa a gaya mana to ga abinci kaza iri kaza daga guri kaza wa yusamma lahu sai kuma wato yayi bismillah fa hawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ila dabbi sai annabi ya mika hannunsa zuwa ga wannan daban ji bai san me ba fa qalat imra'atun min an-niswati al-awdu sai daga cikin matan da suka zo gurin sai ta ce akhbirna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qaddamtun lahu ku gaya wa annabi abin da kuka kama domin shi an saba an zo sai an gaya wa kazali to da aka zo ba faɗa ba sai ku gaya mar abin da kuka kama ka wani wani wani abokin mu yana ciwon zomo matarsa ba ta son zomo ita kuma shi kuma yana so yace zai maganin ta sai ya je ya ga aka sarrafa naman a waje sai na ce wa tunda ba ta cutar ka ba ta kawai tunda dai ta ce ma ba ta ci wai ta gani take yanzu shi kamar ta ci magi to kaga wannan ita kuma ko amma mai girma kon ko sai ya ce kana so kai lafiya ka ci naman zomo yace shi za ku ga wai da kundi an gane ko to sai ya ce sai take ku ba wa annabi labari cewa zomo ne sai aka ce huwa dabbu ya rasulullah ya rasulullah wannan zomo ne a ba damo ne farfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dahu an dabbi yana ji sai dauke hannunsa tunda baya so a bar shi kar a bari fa kana Khalid bin Walid sai Khalid dan Walid yace a haramun azabbu ya rasulullah a haramun zabba cin cin damo haramun ne ya ma'aikin Allah قال لا sai annabi yace a walakin lam yakun bi ardi qaumi yace a garin mu babu kamar yadda muka ga dodon kodi ne a kudu yace a garin mu babu a garin mutane na babu fa adidni wa afuhu yace yasa nake kyamarsa yawa shine kala kala kala yace faytaratuhu yace na rika tuzgar abuna tunda annabi ya ce ana halal ne ya rika cingan naman shine fajjaratu fajjaratu na rika cinga fa akan tuhu na cin yabuna wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ilayya annabi yana kallo na sunna ta gaririya kenan yawa in sauri mu je saboda ninawa littafin ya zo karshe ana Ali bin Abbas radiyallahu anhu ba kan a hadith ummu Hufaida Hufai Hufaidin Allah da ba zai ce ummu Hufaidin ta kawo ta kawo kyauta shine a hadith Khalid ibn Abbas gogon Abdullahi da Abbas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ce kan ta kawo annabi tukui nuna raƙumi amma obutake an ko kuma gashashe wa samnan da mai man shanu wa adubban da damo daman ba ba guda ɗaya ba fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqdi wa samni sai annabi ya dauki cikin da man shanun ya ci wa taraka dabba ya kyale wannan daman takadduran saboda yana kyamarsa قال ابن عباس ابن لا عباس يتي فوكل على ما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي akan akan wato wannan shimfiɗa da ma ce ce mata wannan wannan yake shimfiɗa da akwai wani suna da laraba suke gaya mata wanda ake shimfiɗa a ci abinci sufura a kanta wato aka a kanta ta annabi alaihi salatu wasalam a kanta aka ce naman daban walau haraman ma ukila ala ma'idati rasulillah abla da abu ce da haramun ne da waje bari a ci akan sufura din sa ba babu ibahatul jarad na'am hakuri za ku yi wannan kaga mujallabi na biyu ne ya kare saura hadisin in na dauke shi ba zan yi da kon biyu ba sati mai zuwa babu ibahatul jarad babu da yake magana akan halaccin wato aljarad fara an ibn abi aufa kala da zauna ma annabi sallallahu alaihi wasallam saba ga zuwa ce yace mun yi yaki akan halaccin cin fara kuma mun yi yaki tare ta sama fara ita ma ban ga abin da zai sa ci fara ba amma ba kuma ba haramun bane eh kai ka zo na taba ba ku labari akwai abokin aiki da na zauna da shi shi a black ake zubo masa Allah haka haka zai zo da yake ya bude ya tafi yana wai wallahi dan baka san dadin ta bane to kaga kamar wannan ne ba haramun bane anan ne ita kuma wata baiwa Allah ta ce ita ita ganin fara take in ta ci kamar ta ci kanke su ka gani ba ta so sai a kyale ta autitin ko kuma ya koki guda shida kunna na akulu ma'ahul jarada mun kasance muna cin fara tare da annabi kaga annabi yana cin kuma fara masha Allah ko a can da an yi an yi annabi ga kenan amma nan an haɗe to alaba da lada fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat babu ibahatil arnab to ga namu nan mu babu da yake magana akan halaccin cin zomo sai a ci zomo ana anas radiyallahu anhu qal an fajna arnaban bi marri zahran anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace mun ci wani wani zomo a wani guri da ake kiransa marru zahran guri fasa alƙaumu wala ga bugo kamar haka ne yawwa mutane suke ta mun zo tun da gudu ne da ji kowa sai ya gaji lagabu ai fa ta ibu sai aka gaji fa adraktuha yace ni kuma Allah yake bake ni sai na ci karo da zoma fa akaktuha da na ci karo da shi sai na kama ba sai ki biya a ba dalha na biyo abu dalha da zomo fa da ba ha shi kuma shi ne malam ne yanka yanka wa ba ta biya ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi warkiha bayan an gama ana rarraba dawa sai aka ciro cinyar sai aka aika wa annabi alaihi salatu wasallam aw fa sudaiha ko kuma cinya duk sunan ta ne wa qabilahu annabi ya karba wa akala min ya tuzo mu eh eh babu ibahati ma yusta'anu bihi ala al-istiyad wal adwi wa wa karahati al-khadbi babu da yake magana akan wato halaccin abinda za a nemi an gane ko a nemi wato agaji da shi taimako abinda zai taimaka ma wajen yin farauta da afkawa dabbobi wa karahatul khamsi da kuma an ki mutum in zai harbi dabba ya rika yin irin wasan na kan farki shine alfazzu kamar yadda yazo a bulugul maram mutum ya dauki wato kamar yadda wasu ke wasan harbi da dabba kawai ajiye ta ce ita za a ce ta to shi ne yace ana Abdullahi bin Mugaffal annahu ra'a rajulan yakhlifu annabi alayhi salatu wasallam ya ga wani mutum yakhlifu ayyar ni bi hasatin mutum ya tsakuwa tsakuwa da yayi kasan wanda shine dai yaj'alu baina sababatayn anan kan dan yatsa ake sa har ka wurga ta ka in ka wurga ka je ku dabba da wannan akan dan yatsa ai ba zai kace ta ba yawwa to shine fa qala lahu la takfi sai ce ka daina wurga akan da yatsa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an khamsi annabi yayi hani a rika jefa ta kan dan yatsa au kana yakrahu al-khazfa ko kuma annabi yana kyamar ayi al-khamsi wa qala sai ce nahu la yusadu bihi domin harbi da da tsakuwa akan dan yatsa baya farauta saidin la yusadu bihi saidin ba a farauto abun farauta ne wala yankau bihi aduwan sannan kuma ba zai kai matuƙa wajen cutar da abokin gaba ba ya tsako na gidan kawur ga ne za ta yi abokin gaba abin da za ta yi walakin na haƙar tafsirin sunna watakila takan yi shi ne kan zai iya yiwa ta kai haƙori wata fi ƙaura aina ko ta tsiya yadda ido ita tsakuwa sun mara hau ba da zalika ya bayan nan ya kuma ganin sa yana yi fa kala lahu sai yake da shi wa hadithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annaha annahu laha anil khazfi aw kariha al khazfa ina gaya ma cewa annabi ya hana ko kuma yana kyamar hakan wa anta tarzibu ka ci gaba da yi sai yace la ukallimuka kaza wa kaza ina rantsi da Allah wurin kare ma magana ba har tsawon lokaci kaza saboda an saba wa annabi ulaika ashabun nabi wa hizbuhu walaulahu ma kana fil ardi muslimun wane mutum to wannan shine babu na karshe hadisin karshe kuma shine yake babu nahi an sabrul baha'ir babin da yake magana akan wato tsare dabba shine sabo mun yi irin wannan hadisin alwaji shi alwaji a kare ta kawai ana Anas radiyallahu shine aiki wa basu wayya hayatul lituqtala bi rami a kare ta tana da rai don a kace ta ta hanyar jifa to shine abin da ake nufi da saburu kare ta kenan ana Anas kale na annabi sallallahu alaihi wasallam an tusbara al-baha'ir annabi ya yi hani a tare wato dabbobi ya yi hani a tare ta dan ko a tare ta hana ta abinci har ta mutu duk ɗaya ne duk ɗaya ne hadisi na kanje an ji na Umar radiyallahu anhu ma an sa'id bin Jubair daga sa'id dan Jubair qala yace kuntu inda ibn Umar na kasance gurin Abdullahi dan Umar famaru bi fitiyatin sai aka zo wucewa da wato bi fitiya jami'i na fatan wasu matasa an gane ko yawa aka wuce ta wajen wasu matasa au bi nafarin ko ta tawaga kul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn wasu mutane uku zuwa tara ko abin da ya kama da wannan nasabu da jajatan sun sun sun tare wata kaza sun kafe ta kawai an daure ta a guri daya ita kaza yarmuna ana gwada harbi a kanta ana ta jibarta walamma ra'au ra'au ibn umar tafarraqu in anha ana gano ibnu umar kowa sai gudu aka bar kaza aka gudu sun san cewa abin da suke ba kyau kowa sai ya gudu wakala ibnu umar abdullahi dan umar yace man fa'ala hada waye wannan aiki ya ga an daddaure ta an tare ta ko ana gwada harbi a kanta waye haka inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hada yace bari in ga muku annabi ya tsine wanda ya irin wannan saboda haka tsinuwa akan wannan sai mutum ya shiga wuta domin ga shi mun ji labarin wata ta shiga wuta saboda ni mage da ta daure kawai ta hana ta cin abinci saboda haka wannan shine mun tsaya anan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ina invitation din mu yawa yawa wannan invitation din dai za mu ta sanarwa har sai ranar na injiniya ne injiniya CD eh gaskiya ya kamata ai sai dai kam sai an maza sai mata goma ina ji karkata lakcocin ma zani ayi anan ayi a can a haka wadai kuwa insha Allah ta'ala um za a daura auren injiniya a dunkule kawai kwanan watan za a rike 21 ga watan Rajab din nan da muke da zai kama kai 21 ga watan Rajab shine 2 ga watan February 2 ga watan February second February za a daura insha Allah a bayan sallar juma'a a masallacin da'awa kusa da wato Aminu Din College shine dai masallacin Malam Aminu Din din San Suleiman Crescent to wannan insha Allah ta'ala gani ta sanarwa insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki a shi da ma yar uwarsa ne akwai mai mana sidi da ma za a daura mu shine namu ko da yake ita ma ba za mu sai ba tamu ba ce amma dai eh insha Allah ta'ala muna roƙo Allah madaukakin eh din namu ne kam kar kar kar su ce mun yi dan wai dan waken zage insha Allah ta'ala za a daura auren injiniya lokaci yayi Allah ya kai mu na kai ma da kai eh wace ce ma Amina ko Allah ya kai mu yawa muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kamar yadda aka sani satin da ya wuce muke bayani akan um, alaji sharu da da ko cewa muka san shi addu'a to Allah ya masa rasuwa ya kwana biyar kenan muna roƙo Allah ya yafe masa sauran magabata da mahaifiyar mu'amalan famasi alƙasu da muka yi ta bayani shi ma a baya yanzu yadda suka yi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa su bakin wahalar kenan abubuwan da suka bari kuma Allah madaukakin sarki ya kula da su Allah madaukakin sarki ya ba su iko wato tsorawa daga inda suka tsaya dangane da zumunci da kuma ayyuka na da kai muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa marasa lafiya wannan bayan Allah da sarar su malama Amina ita ma wanda za ku ji fata halitta ta nufo da cewa ta mata ji da sabi kamar motin fuja'a ta dora girki ma Allah ya karɓi rayuwarta mun tattauna da mai gidan nata yana faɗar abin da ban tausayi kwarai da yake to muna da kwai ta ma Allah ya rage mata abin da ta bari wato abin irin yaban da ya mata ne bani sha'awa yana cewa yake wallahi malam hakuri take da ni yake ga shekarar mu ishirin da wani abu yake amma ba ta taɓa kai ƙara ta ba gashi gida ɗaya muke da mahaifiyata yace duk yace ka san sabanin mata da miji yace kuma wallahi zan tashi ban da komai na abinci amma ba za ta faɗa ba to abubuwa da yawa kuma Allah madaukakin sarki ba yadda zai iya ba shi sa kullum ake tunawa ko matashi ne ko kowa yake ga rika tuna da mutuwa na'am Wane mutum? eh mun tattauna ita kanta mahaifiyar jiya muna tattauna da ita tun tashi ne saboda tana ta bayani ita surkar eh wasu bayanai haka na ban tausayi to da haka wannan shine ko da yaushe abin da zamu fahimta kowa fa sai ya tafi to amma ka yi kokari ka wace kyawun suna eh kyawun abin ambato wanda in ka tafi lallai ba mujamala za a yi ba kusa akwai wanda ake mujamala a ce ai mutumin kirki ne wani aika kallon da dan uwansa kawai amma an san ba mutumin kirki ba ne eh an fahimta da kyau ko to ai kokari ko da yake mutum ya rika tuna mutuwa ita sinikar cewa sai hajiya ce ne sai mun ta yi duk ranar da ta karbo abu in bashi ne ita take ba wa sako cewa ko na mutu ana jin na kasa wallahi tace in ta karbo abu ita take samu tace to amina ana ji za ka ba ko da za a zo kowa bai sani ba ke kin sani ni abin da ya faru ta take gayawa ta ce kaza sau da haka wannan abubuwan su ya kamata mu rika kallo ko da yaushe mu rika tana mutuwa duk yadda za ka rayu Allah baya baka kafin za ka mutu sau da kuma lokacin nan ba mu san shi ba kowa nasa a ɓoye yake abu ne gaibi sau da haka a yi ƙoƙari a yi alkhairi kawai duk yadda za a yi in abu ya zo na alkhairi a yi a yi Allah ya datar da mu Allah maɗaukakin sarki ya yaje mu mu kuma Allah ya ba mu tsawon kwana mai amfani idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu kasar mu da jihar mu Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين